إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد خي... هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم تنزيله في بيوت أزن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إن المسجد في الإسلام لهي أول مؤسسة استقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهاجره كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث آئشة رضي الله تعالى عنها في حديث طويل فذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس فيها أول مسجد على التقوى فسلى بالناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار ومشى الناس معه حتى أتت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم عند مسجده فبركت هناك وكان في ذلك الوقت مكانا يجتمع فيه رجال من المسلمين يصلون فيه فلما بركت ناقته قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا إن شاء الله المنزل وكان مربدا وكان مربدا للتمر لغلامين يتيمين سهيل وسهل ابني عمرو بن رافع وكان تح وكان في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما فساومهما المربد فقال بل نهبه لك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أبتاعه فابتاعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهما ثم بنى مسجده في ذلك المكان وقد شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في بناء هذه المؤسسة العظيمة في هذه الدولة الوليدة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يحمل اللبن وكان يرتجز ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا أجر إلا أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجده فكان أول مؤسسة بناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدلك على عظيم أهمية المسجد في الإسلام وأنه هو أول مجمع يجمع الأمة وفيه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه وفيه يستشيرهم وفيه يعقل الألوية والرايات وفيه يؤمر الأمراء ويعرف العرفاء كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وكانت وكانت أي المساجد أول مواضع للأمة ومجامع لتخريج الأئمة وقد أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجده المبارك على التقوى فيه الصلاة والذكر والقراءة وتعليم العلم والخطب وأخذ الرايات والألوية وتعريف العرفاء وتأمير الأمراء وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل أصحابه إلى الأمسار وإلى القرى فكانوا أول ما يتخذون يتخذون مسجدا لتجميع الناس فيه حيثما أرادوا أو حزبهم أمر من أمر الدين والدنيا فكانت تدعى الصلاة الصلاة جامعة فيجتمع فيه الناس فيسوس فيسوس الأمراء والخلفاء المسلمين فيها فليس المسجد مكانا للعبادة فحسب بل فيه العبادة فيه الصلاة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير كما فيه التعليم فهو محضن تربوي تخرج فيه الرجال الأوائل عظماء هذه الأمة الذين حملوا هذا الدين ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها كلهم تخرجوا من هذا المحضن ومن هذه الجامعة العريقة فكانوا مضرب الأمثال وكان المسجد مصدر شعاع وهدى وهداية واستقامة للأمة فلذلك أشاد الإسلام بقيمة المسجد وأهميته فجعله بيتا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لتشريفه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن تذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فهكذا يضاف المسجد إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف ومكانة وفيها وفي المساجد تتحقق عبودية الله عز وجل على أعلى مستوى فالناس عندما يقدمون على المساجد يدعون أحقادهم وشرورهم وأطماعهم على الباب فيدخلون المساجد صافية قلوبهم مفعمة بالإيمان والحب والوئام والوفاق فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أن المساجد لا يعمرها إلا أصحاب القلوب المفعمة بالإيمان الملتزمة بالدين المؤمنة بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين في المساجد تتنزل الرحمات وتتنزل السكينة وتغشى الناس الرحمات وتحفهم الملائكة فقد ثبت في صحيح المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فلا تتحقق المساواة في أعلى مراتبها وأرفع مظاهرها كما تتحقق في المساجد ففيها يتساوى الأمير والحقير والكبير والصغير يتساوى الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم يتساوون فركعة واحدة يسليها الإنسان المسلم في المسلم يستلهم فيها وتتحقق من خلالها مبدأ المساواة بين الإنسان والإنسان المسلم ما لا يتحقق في عشرات الكتب والمؤتمرات التي كتبت وتنادي إلى إلى مبدأ المساواة بين بني الإنسان فالناس الذين يصلون في المسجد كلهم يدخلون صفا واحدا يتصاوى فيه الجميع أمام الله عز وجل فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والمسجد هي المدرسة والمعبد الذي يعلم الناس يعلم الناس أهمية الجماعة فالناس عندما يجتمعون في المسجد كلهم يؤدون فريضة واحدة وظيفة واحدة وكلهم يقتدون بإمام واحد يكبرون بتكبيره ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده وما هذا إلا ترسيخا لقيمة الجماعة في الأمة فالمسجد مجتمع إنساني إسلامي تتوفر فيه هذه القيم لا تتوفر في جميع المجامع أو في جميع المؤتمرات فلذلك أحاط الإسلام المسجد بهالة من التعظيم وأحاطه بهالة من التبجيل ما لا تجده في أي مجتمع من المجتمعات فهنيئا بكم فهنيئا لكم هذا المسجد الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مصدر شعاع وهدى ليس لهذه لهذا الحي فحسب وليس لولاية كنو فحسب وليس لنيجيريا فحسب بل يكون للأمة جمعاء نأمل أن يكون هذا المسجد منطلقا للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس التوحيد وتعليم الناس وتفقيههم دينهم كما كانت المساجد سابقا كما كانت المساجد على مدى تاريخ المسلمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala yana cewa fi buyutin adina Allahu an turfa a wasu gidaje da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni a ɗaukaka ginin su wato a darajta ginin su a tsabtace gininsu sannan a ambaci sunansa a cikinsa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun wasu mazaje suna masa tasbihi a cikin waɗannan gidaje ba dare ba rana la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kasuwanci da saye da sayarwa ba sa shagaltar da su ambatan Allah Allah subhanahu wata'ala kamar yadda musulunci ya zo da shi ya sanya masallaci ya zama guri ne wanda yake mai matukar darajar gaske mai matukar kima masallaci shine farkon wuri da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gina lokacin da yago hijira kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha take gaya mana hadisin da Imam Bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya hijira ya sauka a Quba a wajen kabilar Bani Amr ibn Auf a inda ya zauna 'yan kwanaki goma sha wani abu wutarwa ta ce sha uku wasu sha hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikinsu har kuma aka gina farkon wuri da aka assasa shi masallaci da aka assasa shi akan tsoron Allah shine masallacin Quba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah waɗannan mutane su suka assasa wannan masallaci annabi ya ja su suka yi musu sallar juma'a daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufo Madina sauran musulmi suka biyo shi har ya shigo madina yana kan taguwarsa wannan taguwa tashi bata tsaya ba sai a inda masallacinsa yake a wannan wuri ta tsaya bayan ta tsaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to wannan shine masaukin wannan shine gurin da Allah subhanahu wataala ya zaba masa ya sauka a nan cikin garin madina wannan guri a lokacin guri ne da ake shanya dabino dan ya bushe sannan wani wuri ne da yake mallakar wasu yara marayu su biyu ɗaya sunan shi suhail ɗaya sahal suna ƙarƙashin kulawar as'ad ibn zurara wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a farko-farkon musulunci sauraka suna ƙarƙashin kulawarsa mahaifinsu shine amr ibn rafi suka kasance suke da mallakar wannan fili annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya sauka sai ya ce a kirawo masa waɗannan yara kuma daman wurin akan yi sallah a ciki aka kira masa waɗannan yara ya ce to nawa za su sayar masa wannan filin suka ce a'a ya rasulallahi sai dai mu ba da shi kyauta a gina masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai dai na saya da kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya ya biya su bayan ya biya su ya ce to a zo a gina masallaci a gurin aka gina masallaci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda hadda shi aka yi wannan aikin ginin yana ɗaukan tubali na taɓo tare da sahabbansa har ma yana rera wasu baitoci na rajis yana cewa هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر kice wannan shine abin dauka na kwarai shine abin da za a dauka ayi da kwansa ba abin da za a yi da kwansa daga Khaibar ba a wancan lokaci kamar yadda aka sani Khaibar ta shahara da dabino kuma dabino mai kyau saboda haka ana ganin wanda ya samo dabinon khaibar yayiwo da kwansa yayi da kwan wani abu mai kyau wani abu mai daraja nabi yana daukan tubali yana cewa to wannan shine abin dauka mai daraja mafi tsarki mafi lada ba abin da za a yi da kwansa daga khaibar ba a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau yana rera wani rajizi na abdullahi ibn rawaha yana cewa Allah subhanahu wataala yayi gafara yake cewa Allahumma la khaira illa khairul akhirah wa la ajra illa ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajira ko faghfir lil ansari wal muhajira Allah babu wata wani alkhairi ko wani lada in ba na lahira ba ya Allah kai gafara ga mutanen Madina waɗanda suka karbe shi shi da sahabbansa da kuma almuhajira mutanen da suka yi hujira tare da shi zuwa Madina haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tarayya da sahabbansa domin gina wannan mu'assasa ta farko ita ce masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wuri ne da aka gina dan ibada amma ba dan ibadar da aka sani sallah ita kadai ba a wuri ne da dukkan wasu al'amuran musulmi a nan ake kulla su wuri ne na tarbiyya wuri ne na karantarwa na ilmantarwa wuri ne da kowa da kowa yake zuwa domin ya samu tarbiya da koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk mutanen madina anan suke tarayya wajen sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallama mazansu da matansu ana annabi sallallahu alaihi wa sallam yake musu sallah yake musu huduba a ranar juma'a wanda take tattare da koyarwa da ilmantarwa mai yawa haka nan anan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kulla shirye-shiryen yaƙi a nan ne ake zaben kwamandoji mayaƙa waɗanda za su fita yaƙi a nan ne ake ba su tutocin yaƙi waɗanda za su riƙe a wajen wannan fafatawa ko wannan daga a nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake hukunci tsakanin sahabbansa idan wani abu ya taso dukkan wani abu in ya taso a cikin masallaci ake kulla shi ana ake tattauna sha'anin zaman lafiya ana ake tattauna sha'anin yaƙi ana ake bawa ake tattauna abinda za a samu shawara wato a wannan lokaci kai ka ce masallaci daidai yake da abinda ake kira wato majalisa wacce a nan ne ake kulla dukkan wani abin tafiyar da al'umma to haka masallaci yake a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zarar wani abu ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa a yi kira a ce as-salatu jami'a duk mutane su tattaro a haɗu a masallaci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya faɗa abin da ya kamata ya faɗa musu to haka nan idan ya tura sahabbansa waɗanda ya tura yaman da waɗanda ya tura ta'if to duk da waɗanda ya tura makka to duk wanda ya je yakan riƙi masallaci nan ne gurin tafiyar da sha'anin shugabanci kamar yadda aka sani a da can dukkan khalifofi uku ɗin nan da aka yi da kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani guri da za a kirawo shi ma'aikatar gwamnati in ba masallaci ba duka shugabanni suna zama ne a gidajensu amma kuma suna tafiyar da sha'anin mulki a masallatai saboda haka haka ake yi duka a zamanin khalifofin nan guda hudu a lokacin kowa yakan zauna ne a gidansa a lokacin sayyidina mu'awiya da abubuwa suka fara lalacewa aka samu wasu sun fara ta'addanci har suna bin shugabanni suna kisa suka kashe sayyidina ali suka sayyidina usman suka kashe sayyidina ali to a wannan lokaci ne sayyidina muawiya yasa aka gina fada wacce ita ce nan shugaba zai zauna aka gina maksura wato wani dan daki wanda shugaba zai shiga in yazo masallaci yayi sallah shi da mutanansa ba dan ko ba saboda a samu a samu tsaro amma gabanin haka dukkanin khalifofi masallaci ne kawai yake zama gurin matattararsu dukkan tafiyar da al'amura a nan ake yinsa shi yasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya kullama dhahaba nabiyyun khalafahu nabiyyun wala nabiyya ba'di ce annabawa na banu isra'ila wato banu isra'ila annabawansu su suke musu jagoranci na siyasa duk sanda wani shugaba wani annabi Allah ya karbi ransa sai Allah ya kawo wani annabin ya tsaya a makofinsa ya ci gaba da wannan aiki da yake yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam to shi babu wani annabi bayan sa saboda haka halifofinsa su suka dora akan abin da ya aji don haka za mu ga cewa a tarihin musulunci masallaci ba ya takaita bane da ake sallah na'am sallah tana daga cikin manyan ibadu da ake a cikin masallaci amma masallaci guri ne da yake ya haɗe wato guri ne wanda ya haɗa abubuwa da yawa guri ne in ka ga dama ka kira shi gurin ibada ne zalla kamar sallah da zikiri da karatun alkur'ani da tasbihi da hailala da kabbara in ka ga dama ka kira shi wani barlaman ne wato majalisa ce da ake tattauna sha'anin siyasa ta al'umma in ka gida ga dama ka kirawo shi mahdan tarbawi wani guri da ake yi wa mutane tarbiya kamar ainihin wato wurin da aka ware domin tarbiyyar al'umma in ka ga dama ka kirawo shi wato kotu ce da ake haduwa aiwa mutane alkalanci a ciki za mu ga hatta manya-manyan jami'o'i waɗanda aka yi a tarihin duniya sun fara da masallatai ne jami'atu zaituna wacce take abin ƙasar tunusiya za mu ga cewa masallaci ne jami'u zaituna jami'ul kairawan masallaci ne aka fara gina shi kuma shi ne ya zama jami'a har zuwa yau sannan jami'ul azhar masallaci ne wanda shi ma yanzu jami'a ce da kira jami'atul azhar amma jami'a ce da masallaci ne aka gina wanda jawharul siqilli ya gina shi a shekara ta 378 tun a wancan lokaci har zuwa yau yana nan yana bada ilimi ba ga 'yan kasar kadai ba duniya gaba daya to haka nan idan muka shigo Afirka kamar Jami'u Sankari wanda yake kasar Mali asali wata mata ce da ake kira Sankari ita ce ta gina shi wanda ya zama wato wata cibiya ta ilimi ba ga afirka ta yamma kadai ba ba ga tambuktu kadai ba a ga duk duniya ya fitar da manya-manyan masana malaman fiqhu ya fitar da manya-manyan masana malaman hadisi masana tafsiri duk wani fanni na ilimi kai hatta ma zaka samu waɗanda suka karanci sha'anin tsib wato likitanci sun yi karatu a wannan wuri to haka da in ka ɗauko tarihin masallatai da yawa a duniya zaka samu ba kawai sallah kadai aka aka takaita a ciki ba masallaci yana da kima kwarai da gaske shi yasa ma ake gingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ake cewa baitullah ko masjidullah baitullah duk da cewa dukkan wani gida da mai gidan na Allah ne babu wani abin da ba halittar Allah ba komai da yake sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu din na Allah ne walillahi ma fis samawati wa ma fil ard to amma sai aka ware masallaci ake ce masa baitullahi wa annal masajida lillah ce masallatai na Allah ne wannan dan a nuna maka darajar su shi yasa aka jingina wasu ga Allah subhanahu wataala ake cewa dakin Allah har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah babu mutanen da za su haɗu a wani gida ko a wani ɗaki daga ɗakunan Allah dan a nuna maka darajar su ubangiji subhanahu wataala yayi kira ga cewa a ɗaukaka sha'anin masallaci a yi masa kyakkyawar kulawa a ba shi kyakkyawar kulawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud hadithin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi bina'il masajid fi dur wa an yunazzafa wa yutayyab annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni a gina masallatayya a dukkanin unguwanni wato duk inda aka samu al'umma ta taru to a gina mata masallaci domin sallah a cikinsa kuma masallacin nan a kula da shi a rika tsabtace shi kuma a rika sa masa turare yana kamshi masallaci guri ne mai darajar gaske shi yasa ya zanto babu wanda yake raya masallaci ta hanyar kula da shi da tsabtace shi da tsayawa cikinsa ya bauta wa Allah subhanahu wataala cikin nutsuwa sai wanda yake mumini wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira ya rike addininsa ya kuma ji tsoron Allah haka Allah subhanahu wataala ya bada wannan shaidar ci inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin Allah ce kadai waɗanda suke raye masallatan Allah su ne wanda yayi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya tsayar da sallah ya ba da zakka ma'ana ya riƙe addininsa ka kam-kam sannan bai ji tsoron wani ba sai Allah Allah ce to tabbas waɗannan za su kasance cikin shiryayyu shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin sahih bukhari hadisin abu huraira sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anha da an anhu sallallahu anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci mutane bakwai da Allah zai sa su a inuwar al'arshinsa ranar da babu inuwa sai tashi a cikin mutanen nan bakwai ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid da mutumin da zuciyarsa koyaushe tana damfare da masallaci duk inda yake jira yake a kira sallah ya je sallah in kuma aka yi sallah aka gama sallah zai tsaya yayi wurin dan sai azkar din sa yayi nafilfilin sa ya karanta alqur'ani duk wani abu da zai taso na masallaci za ka gan shi a ciki annabi ce to wannan yana ɗaya daga cikin mutane bakwai da Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar da kowa yake neman inuwa ba zai samu in ba inuwar Allah ba to kaga wannan yana nuna cewa duk mutumin da ka gan shi yana ɗaukan sha'anin masallaci da muhimmanci yana kula da shi yana ba shi kulawa to wannan alama ce ta cewa mutumin nan mumini ne wannan kuma yana nuna maka girman sha'anin masallaci muna tunawa matar da take share masallaci ana ganinta kamar ba wata ba bakar mace a cikin al'umma ta larabawa farare tana zuwa ta yi sharan masallaci kuma baiwa sai da ta mutu cikin dare aka yi jana'izar ta ba a gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwana biyu bai ga matan nan tana sharar masallaci ba sai ya tambaya tana ina aka ce ai ta rasu mun ga lokacin dare yayi muka ga bai kamata a taso ka ba annabi ce dan me ba ku sanar da ni ba dan me ba ku sanar da ni ba su a tunaninsu kamar matsayinta bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin rasuwarta amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya san girman sha'aninta ya san darajarta saboda haka yace a nuna masa kabarin ta yaje inda yake yayi mata addu'a to kaga wannan yana nuna cewa duk mutumin da zai ganshi yana kula da sha'anin masallaci to alama ce ta imani kuma haka Allah subhanahu wataala ya bada shaida ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin tabbas waɗanda za su zamo cikin masu cikin waɗanda suke shiryayyu sauraka masallaci wani guri ne da yake ainihin ba da daidaito tsakanin al'umma guri ne da yake cike da tsafta duk irin muguwar zuciyar da mutum yake da ita da mugun nufin da yake da shi yayin da zai zo masallaci zai zubar da shi zai zo ya shiga sahu ya tsaya tare da duk wanda ya samu a cikin masallacin nan wuri ne da yake daidaita mai mulki da wanda ake mallaka da wanda ake mulka yake daidaita babba da yaro yake daidaita mai akwai da talaka wuri ne da kowa da kowa yake daidai gaban Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda yake da fifiko ko daraja ko falala sai wanda ya fi tsoron Allah wuri ne ake tsayuwa a sahu guda kowa da kowa za su fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala ina ne za ka samu irin wannan daidaiton in ba a masallaci ba babu inda ba za ka samu inda musulmi suke haɗuwa su yi sahu wani jikin wani su haɗa ƙafafuwansu su saisaita kafaɗinsu suna abu guda ɗaya duk matsayin mutum duk darajarsa duk girmansa haka zai shiga sahu haka zai yi sallah tare da ɗan'uwansa duk yadda yake ganin shi a baya ko a ƙasa babu inda za ka samu irin waɗannan daidaiton raka ɗaya da musulmi zai zo ya a cikin masallaci za ta koyar da shi irin yadda Allah subhanahu wata'ala irin yadda sallah a cikin masallaci take nuna daidaito tsakanin ɗan adam da ɗan adam abinda ba za ka same shi ba a ɗaruruwan littattafai da aka rubuta masu kira da rajin daidaito tsakanin ‘yan adam ko tarurruka da ake ta yi don a nuna daidaito tsakanin ɗan adam a zo masallaci a nan ne za a ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya daidaita ‘yan adam ya nuna babu wani wanda yake da fifiko akan wani dan uwansa sai da tsoron Allah ashe kaga sha'anin masallaci ba karamin al'amari bane haka nan guri ne waɗanda zamu zamu koyi ainihin girmama shugabanci da haɗin kai yayin da za a zo gaba ɗaya a tsaya a sahu guda kuma a kalli alƙibla ɗaya kuma a yi ta yin abu iri ɗaya wannan abu ba kome yake ƙara dasawa a zuciyar mumini ba sai haɗin kai da ainihin sanin muhimmancin kasancewa ka tare da uwanka da yin aiki tare da shi domin cimma wata manufa mai daraja a wannan lokaci za a bi shugaba guda ɗaya ne kuma za a bi dukkan abin da yake yi ya yi kabbara a yi kabbara ba za a yi kabbara ba sai ya yi in ya tafi ruku a tafi ruku ba za a tafi ruku ba sai ya tafi in ya dago a dago ba za a dago ba sai ya dago in ya tafi sujjada a tafi sujjada ba za a tafi ba sai ya tafi wannan akwai abin da yake nuna biyayya ga shugabanci kamar wannan musulmi su suke da irin waɗannan abubuwa wanda babu wani addini ko wani tsari a rayuwar ɗan adam da ya zo da irin wannan musulunci kaɗai ya zo da wannan saboda haka mu musulmi mu muke da abubuwan da babu wanda zai bigi kirji ya ce zai koya mana wani abu sai dai idan mun yi watsi da koyarwar mu yayin da za mu shigo masallaci mu fahimci irin hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya kinsa a zamanmu a masallaci da yadda ubangiji subhanahu wata'ala da manzansa suka yi ta nuna darajar halartar masallaci da zama a cikinsa da bautar Allah a cikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin cewa tashi ka daga gida ka yi alwala ka kyautata alwalarka ka nufo masallaci domin sallah duk sanda za ka daga kafarka sai Allah ya daga darajarka duk sanda za ka aje kafarka sai ya kankare maka laifinka haka har ka zo masallaci in ka zo masallaci kuma kana kai sallah ka zauna kana jiran sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala tazalu almalaikatu yusalluna alai mala'iku ba za su kushe suna maka addu'a matukar kana nan ba ba kai kari ba alwalarka ba ta warware ba kana cikin masallaci da ɗahararka mala'iku addu'a suke maka Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allah kai masa gafara Allah ka ji kansa Allah kai masa gafara Allah ka ji kansa annabi ya ce mutum yana cikin sallah matukar sallah take jiransa in zai shigo masallaci ya zauna yana jiran sallah to ladan masallaci ake bashi ba don kuma dan a nuna maka muhimmancin sallah ka zo ka tsaya a cikin masallaci ka tsaya tare da yan uwanka wannan haduwa za ta zanya sanya maka kauna da soyayya ga yan uwanka yau da gobe kana ganin mutum ran da duk baka ganshi ba za ka tambaya ina wani in ba shi da lafiya a je a dubo shi in Allah ya masa cikawa a je jana'izarsa sannan a yi masa addu'a in yana cikin wani hali ne na bukata na taimako a taimaka masa babu inda za a samu irin wannan haduwar sau biyar a yini a sami irin ta babba a juma'a a sami irin ta babba a ididdika guda biyu kuma ya zanto wannan al'ummar da take da irin wannan tsari ba ta zanto al'umma mai haɗin kai ba mai tausayin juna watsi da muka yi da sanin hikimar da take cikin sha'anin ibadar ibadunmu shi yasa ya zanto muna yin ibadar amma kamar ba ta da ruhi saboda yin ta muke yi ba ma hararo abubuwan da aka kinsa a ciki amma inda muna tuna irin abin da yake ciki muna hango shi to babu shakka za mu ga babu wani guri da yake ba da tarbiya irin masallaci saka masallaci guri ne mai muhimmanci kwarai da gaske gashi Allah subhanahu wataala ya ba da dama an buɗe wannan masallaci a yau har kuma gashi ana sallar juma'a a ciki fatan wannan masallaci ya zama wata tsotsuwa ce da zai bayar da haske ba iya nan wato unguwa ba ba iya Kano ba ba iya Najeriya ba duk al'umma gaba ɗaya mun sani cewa dukkan wasu masallatai ana buƙatar ya kasance sun cika sharuɗan da ake so samu na zamanto wasa cikakkun masallatai kamar yadda suke a zamanin ma'aiki da sahabbansa ya zanto guri ne da ake haduwa a tattauna guri ne da ake haduwa a yi karatu guri ne da ake haduwa ilmantar guri da ake bawa juna shawara duk wani abu ya taso masallaci zai iya hada ku za ku iya taimakawa junanku saboda ka wannan masallaci na tabbata zai zama guri ne da za a karantar da al'umma a karantar da su tauhidi a karantar da su ilimin muka na addini su san yadda za su yi bautar Allah subhanahu wata'ala yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita su san haƙoƙin junansu su mutunta junansu su san hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya yi su a bayan ƙasa fatan mu wannan masallaci zai zama ɗaya daga cikin masallatai da za su bada gudunmawa a wannan janibi fatan mu wannan guri zai zama guri ne da zai wato ganin abubuwa na alkhairi suna fitowa daga cikinsa abinda ba zai yiwu ba mutum ɗaya ya iya tsayawa ya ɗauki wannan nauyi dole ne sai duka waɗanda suke wannan area sun ba da gudunmawa wajen ganin cewa wannan guri ya haɓaka wannan guri ya ci gaba abinda ake so a samar a wannan guri ya samu ba zai yiwu ba a ce limami shi kaɗai shi yake yin komai dole ne kowa ya zanto yana da gudunmawar da yake bayarwa kowa gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa ya zo ya ba da gudunmawa wanda suka gina masallacin nan Allah subhanahu wata'ala ya ba su lada Allah ya kai musu lada zuwa ainihin mizanin ayyukansu ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu laifuffukansu ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi ayyukansu na alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu ya sanya albarka a dukiyarsu sanya albarka a zurriyarsu Allah ya ba su jinkiri mai amfani waɗanda suka taimaka wajen wani ganin wannan aiki ya yiwu ko suka tsaya suka bibi wannan aiki Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizani ubangiji subhanahu wataala ya karba daga wajensu Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ce makomarsu Allah subhanahu wataala ya yi musu albarka a rayuwarsu da rayuwar zurriyarsu gaba daya mu kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tsayawa da haƙoƙin da suke wuyanmu wanda suka danganci wannan masallaci da sauran al'amuran da suke wuyanmu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله كبام zaman lafiya a kasanmu Allah ka ba mu zaman lafiya a kasanmu Allah ka ba mu zaman lafiya a kasanmu abubuwan da suka addabe mu na rashin tsaro na kashe-kashe na satar mutane Allah ka kawo mana saukin su Allah ka kawo mana dauki ya ubangiji ba dan halin mu ba Allah ka iya mana abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da yafi karfin mu Allah ka gyara zukatan mu Allah ka maida mu zuwa gare ka komawa mayarwa wacce take mai kyau ubangiji subhanahu wataala ka kinsa wa zukatan mu tuba zuwa gare ka tuba wacce take ta gaskiya Allah ka gyara zukatanmu ka gyara zukatan shugabanninmu ka sa musu tsoron Allah da tsoron tsayuwa gaba gari ka ranar gobe a kiyama Allah ka sanya tausayi a zukatansu Allah ka sanya tausayin al'umma a zukatansu kuma Allah ka ba mu hakuri da juriya wajen yi musu biyayya akan duk abin da bai saba wa Allah ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين